إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر ثلاثة شاء دوت رمضان shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 12 ga watan Abrilu na shekarar miladiya ta 2022 wannan shine kaset na 292 cikin jerin kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi Hadi Khairul Ibad wallafar al-Imam al-Muhaddith al-Mufassir al-Faqih Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakr al-Zur'i al-Dimashqi wanda aka sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziyya Sheikh al-Islam rahimahullah Zadul Ma'adi mawsu'a ne na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam komai da ruwanka ne dangane da tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da bayani akan sirarsa da al'amuransa malamai suna jinjina ma Ibn al-Qayyim akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta asalin tafin ne a halin tafiya inda yaje kasar Makka dan aikin haji Allah ya saka mai da alkhairi Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah yana mana tarihin yakin Hunayn ya gama ba mu labarin takaitaccen ababan da suka faru a yakin ya fara batu akan fitar da fiqh da hikimomi da wasu ainihin sirrori da malamai suka zakulo game da ababan da suka faru a wannan yaki da aka fi sani da suna Hunayn zamu tashi inda yake cewa ومنها أن الله سبحانه لما منع الجيش غنائم مكة daga cikin waɗannan hikimomi da aka ambata bayan waɗanda muka ji a baya ya ce daga ciki akwai Allah subhanahu wa ta'ala cikin hikimarsa ya hana waɗannan muhajirun wal ansar su samu wani abu a makka na ganima falam yagnumu minha zahaban wala fiddatan wala mata'an wala sabiya a makka ba a samu ganimar zinariya ko azurfa ko su kayan amfani ko bayi wala arzan ko kuma ƙasa ba kamar rawa abu dawud an wahab ibn munabbih qala sa'altu jabir kamar da al-imam abu dawud ya ruwaito a cikin as-sunan dinsa a lamba hadisi na 3000 da lamba 23 a cikin ainihin wato as-sunan ta al-imam abu dawud ya ce wahabu ɗan munabbe ya ce sa'altu jabiran na tambayi malaminmu jabir ɗan abdullah radiyallahu anhu ma na ce masa hal ganimu yawon fatu shay'an shin kun samu wata ganima a ranar fatu makka sai ya ce ƙalala ya ce ba a samu ganima ba babu abin da aka ɗauka na ganima wa kanu ƙad fata huha bi ijafin khailiwar rikabi gashi kuma an ci makka ne da ƙarfin dawakai da mahaya wahum asharatu ala mutum dubu goma sha dubu goma wa fihim hajatun ila ma yahtaju ilayhi al-jaysh min asbabil quwwa kuma suna da irin bukatar da aka san sojoji na da bukata zuwa gare ta na abinci da kayan aiki da sauran ababen da za su kara musu kwarin gwiwa faharraka subhanahu qulubal mushrikina liqazwi bayan da suka wannan yake na fito makka ba su samu komai ba Allah cikin hikimarsa da yayi nufin yayi compensating din su to sai Allah ya motsa zakatan kafiran hawazin liqazwihim suka ci cewa bari su yaki musulmai wa qadhafa fi qulubihim ikhraj amwali Allah ya kimsa waɗannan kafirai cewa bari su fito da dukkan dukiyarsu wa na'amuhum da kuma wa na'amihim da dabbobinsu na raƙuma wa sha'ihim da awakinsu wa sabihim da kuma ƴaƴa da jikokinsu da matansu ma'ahum nuzula suka fidda su gaba ɗaya cikin hikima Allah saboda ganima ta yawa wa biyafatan wa ni'amihim sabiyan minhum wa nuzulan nuzulan wa ziyafatan wa karamatan suka suka sakko suka fito da mutanen garin baki da waɗanda suke da daraja da kowa suka fito da su eh nuzulan wa ziyafatan wa karamatan Allah ya haka danya cikin hikimarsa dan ya ba waɗannan sahabbai dama su samu abin da za su samu cikin daraja li hizbihi wa jundihi dan wannan ya zama gaba daya ga mutanen Allah rundunar Allah sojojin Allah wata timmu wa tammama taqdirahu subhanahu bi an at'amahum fi dhafai atma'ahum fi dhafai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara ƙarfin wannan kaddara ta shi cikin hikimarsa ta hanyar sanya wasu kafiran rai cewa za su ci nasara don su ji ƙwarin tahowa wa ala halahun mabadi an nasir har ma suka fara ganin farkon alaman nasara ya kaji Allahu amran kana mafula Allah ya haka dan ya tabbatar da al'amarin da ya riga ya kaddara shi falamma ka falamma anzala Allahu nasrahu ala rasulihi wa awliya'i yayin da Allah ya saukar da nasara ga manzansa sallallahu alaihi wasallama da waliyan Allah sahabban nan kenan wa baradatil ghanaimu li ahliha sai ainihin wato waɗannan ganimomi suka suka wayi gari suka zama na na sahabban wajarat fiha sihamul lahi wa rasul Allah ya sanya kibudinsa da na manzansa akai ta harbin kafiran kila aka ce la hajata lana fi dima'i ba mu da bukata zuwa ga jininsu wala fi nisa'ihim wa zararihim ba mu da bukata zuwa ga ƴaƴa da matansu fa auhallahu subhanahu ila qulubihim at-taubata wal inaba sai Allah ya sanya musu kuma su tuba saboda ba a da bukata zuwa ga ainihin jinin su da zuriyarsu amma an samu ganimar da ake so sai Allah ya sanya musu kuma suka tuba fa ja'u muslimina suka zo suka musulunta da hikima Allah ce wannan fakila sai aka ce inna min shukri islamihim وإتيانهم أن نرد عليهم نساءهم وأبناءهم وصبيهم أن نرد عليكم أن نرد أن نرد عليكم نساءكم وأبناءكم وصبيهم sai aka ce tun da kun musulunta daga cikin yabawa da zamu yi akan musulunci ku zamu yi muku da matanku da ƴaƴanku da kamammun bayin da aka kama muku wa in ya alamillahu fi qulubikum khairan yuktikum khairan mimma ukida minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim kuma Allah cikin hikimarsa idan ya san a zuciyarka akwai alkhairi sai ya baka abinda yafi wanda aka karba a gunka sai Allah ya baka falala fiye da wanda aka karba a wajenka sannan ya gafarta muku zunuban ku lalle Allah mai gafara ne mai rahama wannan da daga cikin hikimomin shine Allah subhanahu wataala yayi nufin waɗannan muhajirai da ansaru da suka yi fatu makka ba su samu komai ba Allah ya nufin ya samu musu hanyar da za su samu wani abu sai Allah su wata ala ya kaddar wannan kafirai ba a tsokale su ba ba a aika musu da saƙo ba suka ji cewa su suna son yin wannan yakin kuma cikin hikimar Allah Allah ya kaddara musu su fito da dukkan dukiyarsu da 'ya'yansu da komai daga baya kuma Allah ya kaddara a ci nasara a kansu sannan su zo su musulunta don kuma Allah ya ba da dama shari'a ta dawo musu da wani abu na ɓangaren abin da aka dawo musu a bisa hakan ma fa an musu alheri ne an kyautata musu wa minha anna Allah subhanahu wa ta'ala ghazwa al-arab bi ghazwi badr daga cikin hikimomin shi Allah subhanahu wa ta'ala ya bude yakin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya da Larabawa yaki na farko shine Badr wa khatama ghazwahum bi ghazwati Hunayn yaƙi na ƙarshe kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam yi da larabawa danginsa ƴan uwansa jinsinsa shine hunayn walihada yuqranu baina hatayn al-ghazatayn da haka ake gwama waɗannan yaƙoƙa guda biyu bizikiri a ambace su sai a ce badrun wa hunayn badar da hunayn wa in kana bainahuma sab'u sinin duk da yake tsakankaninsu akwai shekaru bakwai kuma akwai yaƙe-yaƙe da suka fara a tsakankani wal mala'ikatu qatalat bi anfusiha ma'al muslimina fi hatayn al-ghazatayn ko mala'iku sun yi yaƙi ainihin a waɗannan yaƙe-yaƙe guda biyu tare da mutane kamar yadda aka sani mun ji a baya can a wajen a Badar fadin Allah ittaqul lil mu'minina alam yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi thalathati alatin min al malaikati murdifina ashe bai ishe ku Allah subhanahu wa ta'ala a munzili da amin ko farko bai ishe ku ba Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo muku mala'iku dubu uku wanda su sauko Allah ya ƙara cewa bala in tasbiru wa tattaku tabbas idan kuka yi haƙuri kuka ji tsoron Allah wa atikum min faurikum Allah ya ce yumdidkum rabbukum bi khamsati alaf Allah sai ma ƙara muku dubu biyar min mala'ikati musawwimin wanda za su zo da alamomin su to mun ji kuma waccan ayata ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا كما دا أينهم هنين wancan na na na na na na badar a amfal ko shi kuma wannan a tauba sannan mun ji hadisai akwai al-imam qabari ya ruwaito a cikin tafsirinsa haka ibn asakir shi ma ya rawaito da isnadi tabbatacce haka al-imam al-khatib al-baghdadi kissan wani mutum daga cikin mutanen ainihin wato hawazi wanda yace muna cikin mun fara koran musulmai kawai sai muka ga wasu dakaru akan wasu fararen dawakai da fararen kaya yace su ne suka fara harbin suka fara watsa waɗansu suna gudu amma kawai sai muka ga wasu dakaru wanda ba mu san su ba dawakansu farare suturansu ma farare waɗanda wannan su ma ana fassara cewa lalle mala'iku ne kamar yadda wani ya gansu a badar cikin kafirai shi ma wanda ya tsira wani ya gansu a ainihin a hunai da haka magana ce mutawatira tabbatacciya cewa mala'iku sun sako sun yi musharaka waɗannan yaƙoƙi guda biyu a ƙatalar bai an fusiya ma'al musulmi sun yi yaƙi tare da musulmi tare da cewa ba wannan ne kaɗai yaƙin da mala'iku suka zo ba amma dai wanda aka yi yakin a aikace tunda kaga sun zo a hazab sun zo a hazab ya tabbata har lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya kwance makamansa Jibril ya zo ya ce mishi to ai yaki ne gaba gama ba mu mala'iku ba mu gama namu kina ka tafi aka yi takin siege na Quraiza kamar yadda muka karanta a baya wan Nabi sallallahu alaihi wasallama rama fi wujuhil mushrikina bil hasba'i fihima sannan a waɗannan yakoki guda biyu dukkaninsu annabi sallallahu alaihi wasallama ya watsa ƙasa a fuskar kafirai ya watsa kafan kwami a fuskar kafirai wa bihataini al-ghazataini ufi'at jamratul arabi li ghazwi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wal muslimin waɗannan yakokin guda biyu da su aka kashe wutar ƙoƙarin da larabawa suka yi na yaƙan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a karan farko badar ta kashe wutar gaba ɗaya wani balarabe da yake jin cewa zai iya tunkarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda abinda suka ga an yi ma shawa, sannan a karo na ƙarshe kuma wannan abin da aka yi ma ainihin hawazi fal ula khawwafatuhum yakin farko shine badar ya tsorata larabawa gabaki ɗaya wa kasarat min shiddatihim wa kasarat min shiddatihim kuma ya karya kaifinsu wasaniya wannan ta ƙarshen ta ainihin wato hunayn istafrazat uwahu ta ƙarar da ƙarfin duk wani balarabe wastanfadat sihabahu ta ƙarar da makamansu wa azallat jam'ahu ta kaskantar da taransu hatta lam yajidu buddan min ad-dukhul fi dinillah daga nan suka ga ba makawa sai dai ta shiga addinin musulunci daga nan su da kansu suka dinga zuwa zamu zo mu ji al-wufud kungiya-kungiya tawaga-tawaga gari-gari kabila-kabila kamar da Allah ya ba da labari idan ja'a nasrullahi wal fath haka sun ka dinga zuwa suna musulunta su da kansu kowa ya sunkuya kowa ya san addinin musulunci yayi karfi ya kuma fi karfin shi ya fi karfin tsagirancin sa da ka suka ta musulunta wa minha anna Allah subhanahu jabara biha ahla makkah daga cikin hikimomin har ila yau wannan yaki Allah ya yi amfani da shi wajen wato jabara biha ahla makka yayi ma mutanen makka ta goma shi bayan an ci nasara akan su sun zama wasu kaskantattu sun wulakanta sun zama ba wanda yake kallon su da ƙarfi da ana ganin su da ƙarfi a duk duniya ana ganin cewa Allah ne ma ke kare su saboda harami amma yanzu gashi an ci nasara akan su kamar yanzu ne aka ci nasara akan America misali kaga za ta wulakanta da ana ganin ta kowa ƙarfi ko sai a gane ashe huhun ma'ahu ne to da Allah ya so su da alheri suka tuba suka musulunta sai Allah ya amfani da wannan damar sai ya dawo musu da dan karfi da, da mutuncinsu a idan mutane wa farrahum bima naluhu min an-nasr wal maghnab saboda ai su ma suna cikin rundunar da su aka tafi yaki sai a su ne waɗannan mutum dubu biyu da suka karu a cikin rundunar ko da haka yanzu sun yi musharaka a yakin musulunci daga musuluntarsu kuma sun ci nasara sun samu ganima kaga sun dawo da itibarun nafs sun dawo da self respect ɗinsu mutuncin su ya dawo wa kana kaddawa'i wannan nasara da ganima da suka samu sai ta zama kaman magani lima nalahum min kasri ga abin da ya faru da su na karya su da aka wa in kana aina jabri ko da yake wannan shine asalin abin da wato ko da yake asalin abin da ya daga su wa'arfihim tamama ni'mati alaihim bima sarafa anhum min sharri hawadith asalin abin da ya daga su kuma ya sanashe su cikan ni'ima Allah akan su shine Allah ya kawan musu da sharrin hawadith domin dama hawadith din suna musu gani gani to yanzu sun sun zama a saman su fa innahu lam yakul lahum bihim qaqa mutanen makka ba su da karfi akan hawadinawa wa inna ma nusiru alaihim bil muslimin musulmai ne suka taimake su suka ci nasara a kansu walau ufridu anhu da za a bar mutanen makka da su da hawazin su yaƙi da junansu babu hannun kowa la akalahum aduwu da hawazin sun cinye su ila gairi zalika min al-hikam allati la yuhitu biha illa Allah ta'ala malam yace da dai hikimomi da dama waɗanda babu wanda zai iya gano su ga baki daya sai Allah subhanahu wa ta'ala malam yace faslun wa fiha min al-fiqh to ya gama da magana akan hikimomi zai kuma kuma akan bayani akan wasu qawaid da nukat fiqhiyya a cikin yakin yace wa fiha min al-fiqh an al-imam yanbaghi lahu an yab'atha al-uyuna wa man yadkhulu bayna aduwihi li ya'tiyahu bi khabari daga cikin abinda za a cire na fiqhu a wannan yaki shi shugaba na musulmi komandan musulmi yana da kyau ya zama yana da ƴan leƙen asiri wanda za su dinga shiga tsakankanin abokan gabashi wajibi ne ya zama shugabanni suna da wasu sojoji waɗanda ba a gane su masu fararen kaya wasu kamar ainihin wato iskaru ko iblisai masu shiga duk inda masu laifi suke da duk inda abokan gaba suke suna tsotso bayanai don su zo su gaya mai halin da ake ciki kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika Abdullahi dan Hadrat wa anna al-imama idza sami'a bi qasdi aduwihi lahu kuma shi shugaba ya ji labarin ya samu intelligence report cewa abokan gaban shi kaza ga sunan sun nufato shi wa fi jayshihi quwwatun wa mana kuma yana da sojoji masu ƙarfi yana da kayan aiki la yaqudu yantaziru ba zama zai zaman jiran su kawo mai farmaki ba bal yasiru ilayhim sai ya tashi ya tafi inda suke wannan haka yake a duka strategy na yaki an ji labarin ga wasu yan boko haram ko ga wasu bandi za su kawo farmaki to ba zama za a jira su ana salati ana jiran su ba sai a je inda suke a je a tarar da su wasu kafirai wasu abokan gaba kamar da muka ji a baya ko ba wannan katun bare na jin a a a iktidawo ne ko game da yakin ayin jalut da aka yi da tatar amma kaga su mutanen Baghdad a lokacin da suka kuskure suka jira Tatar har suka zo gidansu suka zo suka kewaye Baghdad shine aka musu wannan ta'allatin da ya kawo ƙarshen daular Banu Abbas a shekara ta 656 bayan hijira amma su mutanen Misra Mamalik sai suka dauki izina daga wannan ba su jira Tatar suka zo inda suke sai suka tashi suka tafi suka bi su kuma a watan azumi ne irin wannan Ramadan 17 ga watan Ramadan kamar yadda shi ita ma Badar haka ta faru Isa yana daga cikin wato izgiri da musulunci da mutane suke yi su dinga kuka wai wai azumi yayi wahala ka ana mai da abun abin izgiri kamar ba ibada ba duk wanda ya san kasan Makka ya san irin zafin nan take ci kuma lokacin babu ma gine-gine da AC babu komai kuma dawakan ma da raƙuman da sahabbai suka hau ta nake munawa aiki wannan ya hau ya ba wannan mutum uku akan raƙumi daya raƙuman gaba ɗaya ba sai guda talatin ba a cikin rundunar rundunar mutum 300 da wani abu kuma wanda ya kwana da shirin yaki haka suka fito suka yi tafiya daga madina zuwa badar ba tafiyan wajen kilomita 150 ce zama in kana wani gari ana labarin za ka ɗauka kawai da an fita ne kamar daga nan zare kana fita wataƙila kawai zaɓi ko dakaci za ka ɗauka haka ne ko da muka taɓa zuwa wani excursion wata ranar mun je umara tafiyar kamar daga nan zuwa kano ya kusa daga nan zare zuwa kano tafiya wanda ka je ka duba a google za ka iya gani nisa ne haka suka taka ta wannan kwazazzaban suka ji ba wanda yake complain ɗin azumi amma mu yanzu mutane sun maida azumi abun abun kamar Allah ya cuce shi haka suke ji irin Allah ya ɗora musu wata wahala da ya san ba za su iya abbanan nan mutane haffatawa suke nema don Allah wai a ba su dama su kai azumi wallahi ni amma wannan tambayar ban san ya kace ba da azumi sai mutum ya ce wai yayi tafiya daga garin su ya je wani gari ya tarar da mutane ya tarar azumi da wahala a garin zai iya karyawa in ya dawo garin sa ya sha ruwa zai iya karya ko ba zai iya ba sai zai iya karya azumi tambayar da kan yi musu mutanen garin suna azumi shi karya azumi ga matafiyi akan hanya ne shi za ka ce fa man kana minkum maridan aw ala safarin kallar ka gani maridan ba ce musafiran ba ala safarin wanda ke kan hanya ne ba kaman kasar ne da ko ka je garin zaka shiga bane saboda rashin bin sunna mutum yana kan hanya sai ya kin iftar din yana cin abinci amin yana yin azumi inda aka ce karya bai karya ba sai ya je inda aka ce kai ya karya sai ya ji wahala sai ya ce wai ku zai iya karyawa ina ga zani tana kalla mutum hudu sun mu wannan tambayar da azumi sun je Maiduguri ko sun je Damato ko Jigawa ko Sokoto ko ilela garuruwan nan dai masu zafi wai kawai su daina yin azumi kuma gani suke in ba a ce musu su daina ba gaskiya saboda Allah su ba musu adalci ko masu ɗaura hotuna akan facebook ga su nan sun sha wahala la'asar ta yi sun kasa komai zama duka waɗannan hanyoyin shaɗan hanyoyin shaɗan ne don ya lalata maka lada ya lalata maka alaƙa da Allah zuwa ku gani an ce a azumi kar ka yi hayaniya karka shiga musu karka shiga abinda baka san kanshi ba amma tunda azumin nan ya shigo mutane suna kirkiran mawdu'at wato abubuwan da za su dinga jayayya a kanshi abin da ya shafi siyasa abin da ya shafi tattalin arziki abin da ya shafi wasanni duk inda ka zauna sai ka ga ana wannan hayaniya in an gama wannan topic kwana ɗaya biyu uku a kirkiro wani duka shaidan da yake amfani da wannan damar ya rage wa mutane abin da ladan azumin su za ka sai mutane sun kula almuhim ana ana fita ne a je a tarar da abokan gaba a inda suke ba wai a jira su saboda in ka bari suka kawo maka farmaki cikin garinka to shikenan sun riga sun cuce ka sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba tsayawa a cikin Madina ya jira sai an kawo farmaki hatta wato yakin wannan ahzab wancan sai da suka yi wannan katanga sannan kuma suka fito lokacin uhudu an ba da shawara shawara ta munafurci ta su dan salulu cewa a zauna a madina a jira su sabbai suka ce ya ba zai yi dole a fita saboda in aka zo garin ka mafi karanci ko ba ci nasara a kanka ba shine a bata maka structures za a faffasa wuri in yanzu ne a yi bombin ɗin wurare da sauransu Allah shi kyauta. Malam ya ci gaba da cewa kama sara Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila Hawazin hatta laqiyahum bi Hunayn. Kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi zuwa ga Hawazin dan ya gamu da su a Hunayn. Wa minha anna al-imama lahu an yasta'ira salah al-mushrikina wa uddatahum li qitali aduwi. Shugaba na da yancin ya nemi aro ko ya dau hayan makamai abun kafirai domin ya yaki abokan gabansa. in ya zama ya halasta a nemi aro ko haya to ya halasta a siya ba kenan a mallaka daga gare su kamar a yanzu dinnan da ake har da ake ciki za a iya neman aron makamai abin wasu kafirai don a yaƙi wasu abokan karawa su ma kafirai ne ko ba kafirai ba ko irin bugatu dinnan da sauransu babu laifi don an ari makamai ko wata fasaha ko wani kayan aiki a gun kafirai kuma da Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ta'ara Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam adra asfwan kuma da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ara makamai a gun Safwan dan Umayya wa huwa yawma idhin mushrikun a lokacin bai musulunta wa minha daga cikin ainihin wato fiqhun da ke cikin wannan wuri anna min tamamit tawakkuli istimal al-asbab allati nasabaha Allah li musabbibatiha qadaran wa shar'an da gaskiya abin da za a cire na fiƙiwa a nan shi ne amfani daga cikin tawakkali dogara ga Allah akwai aiki da sababi waɗanda Allah ya kafa sababin su haifar da abin da ke faruwa bayan su ƙadaran wa shar'a akwai abubuwan da Allah ya ƙaddara kaza shi ne sababin kaza sannan kuma shari'a ta zo ta tabbatar da yin hakan فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكمل الخلق توكلا kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbai sun fi kowa karfin tawakkali ga Allah wa inna ma kanu yalqawna aduwahum wa hum mutahassinuna bi alwa'i silah amma kuma sukan gamu da kafirai abokan yakin su suna sanye da makamai na kariya sun sanya sulke sun sanya hular kwano sun sanya abubuwan da ake takawa na kariya a wancan lokaci wanda kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam makkata wal baydatu ala ra'si annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga garin makka tare da hular kwano wa qad anzalallahu alaihi kuma gashi Allah ya riga ya saukar mishi da wallahu ya'simuka minan nas Allah yana tsare ka daga mutane وكثير ممن لا تحقيق عنده ولا رسوخ في العلم يستشكل هذا malam yace akwai wasu waɗanda ba malamai ne muhaƙiƙai ba kafar su bata tsayi a cikin ilimi ba suna rikirkita wannan karatun wayata kaya su fil jawabi suna neman su nuna wai su suna da zurfin hankali wannan mufa'ala tazahur kamar yadda za a ce ya ta'ama yana yin kamar shi makamu ko ya ta'alam yana shiga rigar malamai ko ya ta'razak yana ƙarya arziki to haka yadda kayasu yana ƙarya hankali yana so ne shi mai dabara ne ko mai amfani da hankali ne wajen amsa fil jawabi taratan bi anna hadha fi'luhu bi anna hadha fi'luhu fa fa'alahu ta'liman lil umma cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallama baya da bukata zuwa ga sauki to shi Allah ya riga ya kare shi amma yayi haka ne dan ya nuna wa al'umma abin da ya kamata su wa taratan waɗannan masu wayan magana wani lokaci su ce bi anna hadha kana qabla nuzulil aya a ai da ne yake saka sunkin amma da aka saka da ayan bai bukata da aka baya sa wa waqa'at fi misra mas'alatu su'ila anha ba'd al-umara sai ki ba labari yace wani lokaci a kasar misra an samu wata matsala irin wannan aka tambayi wani daga cikin shugabanni وقد ذكر له حديث ذكره أبو القاسم ابن عساكر في تاريخ الكبير أن باش العبار وانا حديثي وانا الإمام أبو القاسم ابن عساكر الدمشقي رحمة الله عليه يا أمبتشيش أتكن تاريخ إنسا شيني تاريخ مدينة دمشق شي كان في التاريخ الكبير وانا لتابي لأيك بقاش أتكن مجلدي كمان دمشق wannan magana tana cikin juz'i na 22 cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana ba'da an ahadat lahu al-yahudiyyatu shatan masmu'a la ya'kul ta'aman qaddima lahu hatta ya'kula minhu man qaddama bayan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci wannan nama na akuya na karfata akuya wanda wannan mata ba yahudiya ta zo ta bashi kyauta ta munafunci kanta sai wa kanta ta'annaci ta sanya guba a jikin nama annabi sallallahu alaihi wasallam yana kai naman nan bakin sa ya gatsa Allah subhanahu wataala ya sa naman yayi magana ya ga mushi cewa akwai guba akwai wani sahabi wanda shi ya riga ya ci ya mutu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata me yasa ma hamalaki ala ma fa'alti me yasa kika haka tace saboda in kai annabi ne da gaske ba za ka ci idan kuma kai ba annabi bane shikenan kashe ka kowa ya huta amma ta kisasi saboda wancan tsayin da ta kashe to wai aka ce wai tun daga lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci wannan akuya ko ya kai ta bakin sa ya ci namu wannan akuya to daga nan sai ya wayi gari din aka kawo shi abinci to ba zai ci ba sai wani ya ci hatta ya akula minhu man qaddamahu kai da ka kawo sai ka ci irin da ake in ka kai mu mutum abinci yana hannun yan sanda ko sai a ce ka ci a gani sai ka yi noma ɗaya biyu ba ta yanzu kawai ai yan sanda suna yi wannan ai da suna yi wani doka ce ku kar ka je ka kai mishi guba ya ci ya mutu ba ka so a ci gaba da shari'a ko ko kuma hala abincin yana akwai maganin abin nan a ciki maganin bacewa da ya ci kawai shi kenan ya bace to wannan asalin labarin da yake so ya kawo anan shine wani hadisi ne da Ammar dan Yasir ya ruwaito shi yana nan a cikin Tarikul Kabir da kuma littafin Tahlibul Asar na Imam At-Tabari da Shu'abul Iman na Imam Al-Bayhaqi sai dai hadisi kamar da kuka tana ambata hadisi ne kusan ma za a iya cewa maudu'i domin riwaye wani mutum ne mai suna Ali ibn Muhammad Al-Habibi wanda malaman hadisi suna rarraba shi kwarai da gaske sai Imam Ad-Darqutni da da su Ibn Adi da makamantansu sun ce mutum ne wanda yake muttahamun bil kadhib ana ma tuhumar sa da ƙarya da haka wannan hadisi bai inganta ba da aka faɗa wa wannan sarkin labarin qalu suka ce wa fi hadha uswatun lil muluki fi zalika ya kamata shugabanni su dinga koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ta nan fa qala qa'il sai wani mai magana yace kaifa yujma'u baina hadha wa baina qawlihi ta'ala wallahu ya'simuka minan nas ai baya da zai a ce haka dan taya za a hada wannan magana cewa annabi baya cin abinci sai wani ya ci dan tsoron ka a sa mishi guba ya za ka hada wannan da fadin Allah da Allah ya ce wallahu ya'simuka minan nas Allah zai tsare ka daga mutane fa idza kana Allah subhanahu qaddamana lahu al-isma in Allah ya zama ya riga ya tanadar mishi ya bashi bayani akan cewa ya mai garanti akan zai kare shi fa huwa ya'lamu annahu la sabila li basharin ilayhi da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san babu yadda za a yi wani dan adam ya cutar da shi aka faɗi wannan magana wa ajaba ba'dhum sai wani ba da amsa bi anna hadha yadullu ala dhatil hadith wani ya ce to ai wannan kadai ma wannan bayanin kada yayi sai nuna cewa hadisi mai rauni ne wa babu hum bi anna hala kana qabla nuzul al-aya wani kuma yace a ai wannan ya faru ne kama saukar da waccan aya falamma nazarat lam yakul yaf'al zalika ba'da bayan sauka ayar ba sai yayi haka sai malam bayan da ya gama kawo duk wannan tarkatarkan maganganun da aka faɗa na wanda yace ba su taqiqi ba ba su da zurfin kafa ilimi sai yace walau ta'ammala haula anna zamana Allah zamanan lahi da kul isma la yunafi ta'atihi da asbabi da a ce mutanen da suke fada wannan maganganun kuma hadisin ya inganta ko bai inganta ba duk wani abu da suka fada da sun tsaya sun lura cewa Allah subhanahu wataala babu shakka akan yawa annabi sallallahu alaihi wasallam garanti cewa zai tsare shi daga sharrin duk mutane amma wannan baya kore aiki da sababin tsarewa la agnahum an hada takalluf da sun gane haka to da wannan ya raba su da duk wannan abin da daukawa kai fa inna hada zamana lahu min rabbih tabaaraka wa ta'ala la yunaqid ihtirasahu min an-nas wannan alƙawari da garanti da Allah ya mishi na tsare shi baya cin karo da ya dinga kaffa kaffa da mutane yana taka tsantsan wala yunafi baya kore shi kama anna ikhbarallahi سبحانه له بأنه يظهر دينه على الناس على الدين كله ويعلي كما يدى الله يبا النبي صلى الله عليه وسلم labarin cewa zai bayyana da addinin musulunci ya ɗaukaka shi akan dukkan addinai wannan la yunaqidu amrahu bil qital bai cin karo da umarnin da aka mai cewa ya tashi ya yaki da sai a ce tunda Allah ya alƙawarin bayyana musulunci to kawai duk a runguma hannu ana jiran Allah ya bayyana shi ba wa'azi ba da'awa balantana jihadi wa idadil udda wannan kuma bai hana shi yayin shiri ba wa idulahu musaqatu wal quwwa da shirin karfi wa ribatul khayl da daure dawakai da horar da su wal akhd bil jiddi da kuma daukan kwazo wal hadari da taka tsantsan wal ihtiras min aduwi da zaman yana faɗake da abokan gabansa da duk waɗannan da ba su yayi su wa muharabatihi bi anwa'il harb da kuma yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam aikace ya yaki abokan gabansa da nau'o'in yaki kala daban-daban da strategy iri daban-daban da farfaganda da abuga gaba da gaba wa tauriya da kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai dinga yin tauriya ba tauriya ita ce zai je gari kaza a kudanci ya faɗi wani gari kaza a arewaci saboda ya sammatsi abokan gabas fa idza kana fa kana idza arada al-ghazwa mun san cewa in ya tashi zuwa yaki warra bi ghairiha sai yayi jirwaye daga mawan kai wani zance wanda ba shi ba za a tafi wuri kaza sai ya ce wuri kaza za mu je ba inda za a tafi wa zalika li anna hadha ikhbaru min Allah subhanahu an aqibati halihi wa ma'alihi bima yata'aqahu min al-asbab domin cewa da Allah yayi zan ciyar da addinin ka gaba zan baka nasara zan daura addinin ka yuzhiru al-din kullihi dinnan Allah yana faɗan ƙarshen abin da zai faru yana faɗan wato in kun ci gaba da ƙoƙari da wa'azi da da'awa da jihadi da faɗi tashi to ƙarshe wal aqibatu lil muttaqi sai ba ku nasara a ƙarshe shine bima min aqibati hali ƙarshen al'amari wa ma'ali inda za a kai bima ya ta'aqahu min al asbab idan an yi aiki da sabubba Allah shi ja'alaha Allah mufdiyatan ila zalika wanda su sabubban su ne za su ja zuwa ga wannan ƙarshen muqtadiyatan lahu wanda za su kai ga wannan ƙarshen wa huwa sallallahu alaihi wasallam a alamu bi rabbi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa sanin ubangijinsa wa atba'u li amri ya fi kuma kowa bin umarnin ubangijinsa min an yu'aqqila al asbaba dan haka ba zai wasa da sababi ba allati ja'alaha Allah lahu bi hikmatihi mujibatan lima wa'ada wanda Allah cikin hikimarsa ya sanya sababin ya zama shine zai jawo wato ya tabbatar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da abinda Allah ya masa alƙawari minan nasri wadh-dhafar cewa zai bashi nasara akan abokan gabas wa izhari dini cewa alƙawarin da Allah ya bashi cewa zai bayyana masa addinin sa wa ghalabati da aduwi cewa Allah zai bashi galaba akan abokan gabas to Allah ya sanashe shi cewa waɗannan ababan za su faru ne idan ya bi sababin su wa hadha kama annahu subhanahu ضمن له حياته التي يبلغ رسالته حتى يبلغ رسالته كما يدى الله سبحانه وتعالى ya bashi garanti cewa zai raya shi har ya isar da dukkan sakon da ya aiko shi wa yuzhira dinahu har ya bayyana addinin wa huwa yata'aqa asbab al-hayat amma bai jira ya zauna ya ce ai Allah ya mun alƙawarin sai na isar da addinin nan ba yana amfani da ababen da rayuwa ke bukata kamar mene min al-ma'kali yana ci wal mashrabi yana sha wal malbasi yana sanya sutura wal maskani yana ainihin da wurin zama waɗannan akalla kaga basic necessities ne ga mai rayuwa to bai yi wasa da su ba wa huwa mawdi'un yaghlatu fihi kathiru min an-nas dama bayani akan alaƙar kaddara da sababi mutane da dama suna yin kuskure a kai hatta ala zalika bi ba'dihim ila an taraka du'a wannan shi ya kai ga wasu har suka daina yin addu'a wa annahu la fa'idata fihi za'ama haka na ku yake wa annahu la fa'idata fihi za'ama ko wa za'ama annahu la fa'idata fihi ko موضع وهذا موضع يغلب يغلب فيه كثير من الناس nan yadda yake a asalin nuska mai kyau din hatta ala bi zalika bi ba'dihim ila an taraka du'a wa annahu la fa'ida fihi sannan sai aka sa sharra sai aka sa za'ama amma an buga shi da wa za'ama annahu la fa'ida fihi wanda ya gurgunta ma'ana eh cewa yake har wasu suka kai ga tunanin cewa bari kawai su ba addu'a wa annahu mu cewa ita addu'a la fa'ida tafi babu fa'ida a cikin ta za'ama haka suka ce ko kuma wa za'ama annahu la fa'ida tafi suka ce babu fa'ida a cikin addu'a li'anna al-mas'ula domin abinda kake roƙon Allah ya maka in kana kad ujjira in dama can Allah ya rubuta cewa zaka samu kaza to na lahu wala budda zaka same shi ko ko ta halin kaka wa in lam yuqaddar idan ko Allah bai kaddara zaka samu ba lam yalhu ba zaka taba samu fa ayyu fa'idatin fil ishtigal bid du'a suka ce to dan me zaka bata kanka lokaci kana ta addu'a a cikin tabin adda'u wa dawa na ibn al-qayyim a farkon littafin ina da tun daga wanda ya shafi na 20 da wani abu ya tattauna wannan matsala ya bada amsa a kanta cewa ai ita kanta addu'ar ai ibada ce kuma sababi ce kuma tabbas tana tasiri kuma dukkanin al'ummomi ba musulmai ba kadai sun yadda addu'a tana tasiri da haka suna yi hatta masu bautar gumaka hatta masu bautar saniya hatta kiristoci babu wani dan adam mai lafiya hankali da yake inkarin addu'a sai kuma aka samu suna danganta kansu cikin musulmai suna inkari su ne jabariya suna daga cikin masu su ba su yi addu'a duk abin da Allah ya ne musu dama sun ya rubuta zai musu in ya ga dama zai musu ya ga dama da musu zaka su abun su addu'a ba ta da wani tasiri sai suka daina yi kuma gashi mun ga annabawa da suka kowa sanin Allah suna yin addu'a suna neman falala a wurin Allah sun nema kuma Allah ya ba su wasu annabawan sun nemi ƴaƴa ba su da ƴaƴa kuma Allah ya karba ya ba su wasu annabawan sun yi rashin lafiya sun nemi Allah ya ba su lafiya kuma ya ba su wasu annabawa sun nemi mulki kuma Allah sun yi addu'a kuma Allah ya ba su duk wannan kaga abun duniya masu gani kuma gani kuma annabawan Allah ne sun sa annabi zakariya ya nemi ɗa annabi ayyuba ya nemi lafiya annabi sulaiman ya addu'a Allah ya bashi mulki kuma Allah ya bashi rabbi habli mulkan la yanbaghi li adam ba wancan kuma annabi masali shaytan bi rizqi bi rizqi wa azab wannan kuma abin nan cewa abin nan addu'a annabi zakariya ko me yake cewa daga rifar da wata kan ruwa da su da sun dai da yawa ayoyi da suke shara zuwa ga wannan adam musa ya yi addu'a annabi ibrahim khalilur rahman ya yi addu'a wa makka ya addu'a wa zuriyarsa ya addu'a wa iyayensa kafin allah subhanahu ta'ala ya hana shi wannan manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a ya koyar da addu'o'i ga sunan bila adadi amma sai wani musulmi bai danganta kan shiga addini ya ce shi ba ruwan shi da addu'a saboda mene shi ko duk abin da Allah ya ga naman mai kawai ya san zai mishi har yanzu zaka ji suna faɗa yau wannan jahilci ne tsabara ke shi addu'a ta da tasiri hatta wajen canza kaddara Allah cikin hikimarsa akwai kaddara muhattama wadda an riga an yanke ta babu canji akwai kaddara kuma take ainihin gairu muhattama an batta tamfarari ana iya canzawa to Allah subhanahu wataala sai ya kaddara wani in yayi addu'a za a canza kaddara shi zuwa kaza ko za a rage nauyin bala'in da zai same shi ko za a gafarta mai zunubai ko za a mai jinkiri a rayuwa akwai kuma wanda an riga an gama in kun tuna mun karanta wannan karatukan a cikin al-iqtida sai da tuna matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ummu habiba tana addu'a kuma da kisi sai musu tana cewa ya Allah ya Allah ka sa babana da mijina babana Abu Sufyan da mijina Annabi kenan sallallahu alaihi wasallam da ƴan uwana su Muawiya Allah ka sa su tsawon rai sai Annabi ce ki daina wannan addu'a wannan wani abu ne wanda an riga an gama shi mana wannan kadara ce muhattama ko da haka wannan bai hana ayi mutum addu'a tsawon rai ba domin Annabi ya yi wa wasu din kuma sun yi tsawon rai ga Anas ga wanda sahabi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dafa kan shi mai addu'a tsawon rai mai sunan shi wanda aka wayi gari gashi tsoho tsoho amma gashi shi inda annabi ya sa hannun shi nan gashi da bai taba yin furfura ba a sai da yana adda yana so ya mutu saboda yau da ya duniya na manta sunan shi to ga sunan dai birjik birjik ba za su karbu ba ta haka jama'a mu dage da addu'a musamman mu da muke rayuwa a wannan zamanin da muke cikin bala'i da kunci da damuwa maimakon mu dage da addu'a sai muka dage da korafi muna ta korafi ai mu an cuce mu wallahi muna cikin wahala ka duba da kyau da wuya kai awa daya ba kai wannan korafin duk inda aka gani ko gaisawa ake sai an sako korafin rayuwar da ake ciki ya muka ya muke ya muka ji daga ran to Allah ne shi kyauta ka a gaskiya muna cikin wahala me kun ku cigaba da addu'a ana cewa mutane jama'a mu addu'a musamman da azumi a bakinka ko san da zaka sha ruwa ko san da kai sallah ko san da kai kaza kai aikin alkhairi mu ta addu'a a cikin muhala akwai wani wanda Allah yana karban addu'a shi wa musani in Allah aka dace yayi addu'a irin mujabu da'awa ne shi ma bai san Allah ya mishi wannan falalar ba sai ya kamar yankan muka sai Allah ya karba almuhim addu'a tana da fa'ida na farko dai Allah ya yi alƙawarin in an yi addu'a zai karba وقال ربكم ادعوني استجب لكم haka Allah ya ce idan zai tsuna ibadi zuwa zuwa ƙarshen aya to da haka Allah yana karba amma hanyoyin karban na Allah sun bambanta da yadda mutane suke karba akwai hanyoyi kuma guda bakwai da Allah yake karba addu'a ko dai ya karba maka abin da ka roƙa din ka ganshi yadda ka roƙa Allah yana iya maka ko Allah ya canza maka da wani abu wanda ya fi wannan alkhairi da haka ake so ko da shi ka ba Allah zai ga abin da ka roƙa amma Allah ya san ɗayan ya fi maka alkhairi sai Allah ya baka akasin haka kar ka roƙa kai adda Allah ya sa ai maka commissioner ko Allah ya sa ai maka vice chancellor sai Allah cikin ilimin sa da hikimar sa kuma yana son ka da tsira ya san cewa wannan mukamin halaka ka zai sai Allah ya hana to wannan Allah ya amsa maka adda ka ne alheri da kare atina fi dunya hasana kai hasana ka shine kar kai shugabanci wannan ne da ya ce ma Abu Zarrin karkai karkai ba za ka iya ba karkai ko kuma Allah subhanahu wataala ya amfani da wannan addu'a ya tare maka wani bala'i akwai bala'in da ya kamata ya same ka to tunda kana addu'a neman wata falala sai Allah ya amfani da wannan sai a tare maka bala'i amma ka convert din shi zuwa zuwa wata kariya ko mun gane ko kuma Allah subhanahu wataala ya karba din amma ba za ka ga abin da Allah ya karɓa ba sai a lahira kai ka roki abin duniya ne amma sai Allah ya ga a'a wannan zai maka amfani a lahira sai Allah ya bar maka a lahira ko kuma Allah subhanahu wataala zai amsa amma ba za ka bayyana ba sai akan zuriyarka za a yi jinkiri ka roki arziki ka ce Allah ka sa zama mawadaci ko mai ilimi to Allah bai niyyar kai kai wannan ba amma zai iya sakawa a cikin zuriyar sai bayan ma ka shure sai a ce wani kaso a cikin zuriyar ka sai zama babban attaji sai a ta cewa nan uban shi bai dinga yawo da jaki yana yana daukan kasa ya sha wahala bai samu komai ba kan yadda dan shi ya zama babban attaji to yana iya faruwa akan ƴaƴanka ko kuma Allah subhanahu wataala sai ya ainihin wato samun maka da kwanciyar hankali da nutsuwa shi ma an san addu'a ne ko kana cikin talauci da wahala sai ka gaba ka cikin damu alamar addu'a da kake Allah ya karbi dan dama menene manufar samun arzikin duniya ko kwace hankali ai kun san labarin me me kamun kibi ko akwai wani labarin hikima da ake faɗa muna karanta shi da antafin turanci wani mutum wanda wai shi kullun kibi biyu yake kama kauye ne masu kama kibi in ya kama daya sai ya je ya siyar ya ce fa ne daya kuma sai ya kai gida a miya sai ya dawo kawai kwance shi a inuwa haka zai wuna inuwa ya kunce shi sai mutane su ta kama kifi ai ta kama kifi ana tarawa ana sayarwa sai aka ba shawara ta ce kai me yasa ba za ka faɗaɗa sana'ar kawa yadda kowa yake ci to saboda me zan faɗaɗa aka ce saboda ka ta maimakon iya kifin nan ɗaya ci ɗaya siyarwa sai ka sama da yawa ka tara ka je ka siyar kai ma yace daga nan ba in ka siyar shi kenan sai kuma ka zo ka faɗaɗa kasuwancin ka ce to daga nan bai ci shi kenan sai ka fara mallakan gidaje da motoci da kaza ka auri matar da kake so ka je inda kake so kai kaza kai kaza ka dauki ma'aikata ce daga nan ba kuma ce daga nan kuma shi kenan sai ka fara bayar da bashi kana ansan kwangila ka ga dama kai takarar siyasa ko kai ka fansa wani dan siyasa ce daga nan kuma bai ce daga nan kuma shi kenan sai ƴaƴanka su taso su ma su arziki arziki ya tari ya taru har aka kai ƙarshe aka ce daga nan ba aka ce kai ka samu ka huta ce to ayin huta wannan yake yayi me yasa kina wancan dogon layin da zan huta yanzu ma hutawa ne mun gani sai kaga ba ka da kuɗi amma kana cikin nishadi da annashuwa duk bala'i da ake fara sai kamar to ko ba zamanin kake rayuwa ba to Allah na da hanyoyi da daban-daban na amsan addu'a sannan kuma akwai mawani da ke hana an sha addu'a daga ciki kamar annabi ya mata akwai rashin cin halas rashin yaqini rashin mai da hankali akan abin da kake roƙa ko kuma ta'addanci a cikin addu'a kai addu'ar da Allah ya hana irin ta ko addu'o'i da Allah ya hana irin su kai addu'a ka ce Allah ubangiji ka kinewa wani Allah ka talauta wani muguwa addu'a ce kana ma wani fatan mugun fata ba kyau jama'a ko kuma kana roƙon abin da a tsarin Allah baya ba da irin shi kamar yanzu mutum ya addu'a ya ce ya Allah ka mai da ni annabi kaga Allah bai ba da wani ko Allah ka Allah ka hana ni tsufa ya Allah ka bari ya tsufa ka banna a yadda nake kaga wannan ma Allah ba zai to irin waɗannan Allah baya karɓar su suna nan dai da yawa masail da malamai suka tattauna a game da addu'o'i wallahu ta'ala yace summa takayata fil zawal sannan sai suka nemi su yi wato wato amsa ta ta nuna hankali bi an kala yace addu'a ibadatu to addu'a dai ibada ce yuqalu lahu yuqalu li hadha al-ghalib wato shi wancan da yayin magana yace ba zai addu'a ba ba zai damu da ita ba saboda ba ta da komai sai ya dawo kuma yace ai ya san ibada ce sai a ce mishi baqiya alayka ismun akhar wa huwa al-haqq annahu qad uddira lahu matlubahu bi sababi bi sababi inta'aqa hasala lahu al-matlub akwai abin da ya saura maka wanda ya kamata kai in dai ba za ka yi addu'a shine akwai abin da an kaddara za ka same shi idan ka bi sababin hasala da kul matsalub za ka same shi wa in aqalar sababa fatihul matsalub idan ka yi wasa da sababin abin neman zai lalace wa du'a'u min a'zamil asbab dama kuma ita addu'a tana daga cikin sabubba mafiya girma fi husulil matlubi wajen samun abin da kake nema wa ma mithlu hadha al-ghalib illa mithlu man yakun misalin wanda zai ce shi ba zai addu'a ba ba ruwan shi shine kamar wanda zai ce in kana Allahu qaddara li ash-shaba fa ana ashkur indai Allah ya kaddara zan koshi to zan koshi akaltu hawlan ba ko na ci ko ban ci ba zan ji na koshi da haka sai yake cin abinci wa in lam yuqaddar li ash-shabu lam ashba akaltu hawlan ba in Allah bai so koshi ba ko na ci ko ban ci ba zan koshi ba fa ma fa'idatul akali da zan bata kana lokacin na cin abinci ko wanda ya ce to shi kenan ni dan Allah ya nufi zan samu ƴaƴa zan same su ko na yi aure ko ban yi shi kenan sai ya aure yana jira ya samu ƴaƴa ko kuma ya ce ga gona ta nan ai Allah shi ke zubar da ruwan sama shi ke tsirar da tsiro in Allah ya nufi in samu masara zan samu in bai nufi ko ba zan samu sai ya kwanciye shi bai sai taki ba bai sai feshi ba bai ɗauki ma'aikata ba bai yi komai ba ya ce kuma da kaka'a in ana girbi shi ma zai yi a kaga wannan babu wanda ya kashe wanda yake da motsuwa a kwakwalwarsa ba wanda zai zauna ana buɗe baki ya ce a ni na dogara ga Allah in Allah ya nufin da koshi zan ji na koshi ba sai na ci ba ba wanda zai faɗa zai ci ne sannan sai ya fatan ya koshi ko shi ne aiki da sababin din ya ce wa amsalu hadhihi turrahat albatilati almunafiya da hikmati Allah ta'ala wa shar'i misalin irin waɗannan at-turrahat wato zantuka marasa ma'ana albatila wanda suke na barna almunafiya wanda suke cin karo da li hikimatin lahi ta'ala fi wa shar'ihi sun ci karo da hikimar Allah da shari'arsa wa billahi tawfiq Allah shine ke bada dacewa ibn qayyim ya tsora wannan mas'ala ta kaddara da hikima a cikin gabin shi na al-qadar wal qadar da cikin isma'ul jusid islamiyya fi gazwi mu'azzalati wal jabariya da kuma a cikin addu'ar da waka bai na mata da wurare daban-daban a cikin kafansa ya tattauna wannan matsala domin a zamanin da suke rayuwa an samu yaɗuwar irin wannan tunanin a tsakanin wasu sufaye su ne waɗanda daga baya suka lalace suka zama ba sa yin komai ba sa yin sana'a ba sa neman wato rayuwa kasuwanci ko wani abu babu wasu sai dai su zauna kawai sun zama almajirai mabarata ko suna bola suna abubuwa iri daban-daban kuma da sunan salaha suke yin wannan daga ya ya buƙaci zuwa ga yata musu raddi da bayanin irin hanyar su wacce take tabarna ce muna ga tunda lokaci ya kawo jiki bari mu saurara ana insha Allah tunda mu samu kan gaba sai Allah ya kai darasi na gaba insha Allah sallallahu alaihi wasallam ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam subhanakallahumma وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته